to amma abin da yake jiya na dan kawo wannan hoto ne cewa mutane sukan kasa gane in aka yi hidabi a matsayin muhawara domin kana magana da mutum kana sa kanka da shi a mustawa ɗaya ne shi ne insafi ba kana cewa ni ne akan gaskiya kai ɓatacce ne ko kuma ku zo mu tsine muku ku zo mu tsine muku saboda ku ne ku ne akan ƙarya a'a a matsayin muhawara ka sa kanka daidai da shi kun ce kaza mun ce kaza to da mu da kai da ku ba za mu zama mun yi gaskiya ba amma Allah ya san mai gaskiya tsakanin to ku zo mu tsinuwa mu ce Allah tsine mu na ƙarshe tsakanin to a nan manzo Allah ya ce Allah tsine muku ne ya ce shi ne akan gaskiya ina tambaya to yana shakkan shi ba shi ne akan gaskiya ba to kaga ma shi cikin shirin wani sai kice ba in kun tafi shakin sai ya ce fa innal muhadab bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah aka yi hidabi da shi fa in kun tafi shakin da ake magana da manzo Allah ake wala walam yashuk walam yakun fi shakkin mimma anzalallahu alaihi amma kun bai shakka walakin qadatul jahal jahilai ne suka ce kai fa la ya afullahu ilayna nabiyyan min al malaika إنه لم يفرق بينه وبين غيره في, في, في الاستغناء عن المعقل والمشعر والمشي في الأسواق sai suka ce to jahilai ne suka ce to don me Allah ba aiko mana mala'iki a matsayin annabi ba sai aiko mana mutum wanda ba za mu iya bambance tsakaninmu da shi ba shi ma yana ci abinci muna ci abinci yana ci abinci muna ci abinci yana zuwa kasuwa muna zuwa kasuwa sai Allah ta'ala ya yi wahayi ga fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihi fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabanka bi hadratin min aljahala a wajen jahilan suna wurin sai aka ce to ya kai wanda tambayi waɗanda aka aiko aka ba littafi kafin ka هل بعث الله عز وجل رسولا قبلك الا وهو ياكل ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ولك بهم اسوه النبي الله تعالى ya taɓa aiko annabi ba wanda yake ci yake sha yake zuwa kasuwa to kaga kai ma kaga ba kaga naka bai zama sabon abu ba kenan baka zama bid'a akan wannan ko idan da can duk annabawan aka turo su ba su ci ba su sha ba su zuwa kasuwa to sai ga wani annabi yana ce yana sha yana zuwa kasuwa ya zama wani iri ya zama da wanda sauran annaba za a ce haka ake annabi yana ci yana sha to kun san mu galar a irin wannan kun san al'amarin dan adam gashi abu gaskiya ne amma sai a zo da wata magana ba ta da kan gado amma sai a ruɗa da mutum aka ce kaji annabin nan ya ba ya tsere ya ce ubangiji guda ɗaya ne shi ne mahaliccin sama da ƙasa kuma shi halicci kwaro kuma ba wanda kuma cancanta abota ma in ba shi eh ka ji gaskiya to amma kuma mushirin shi ne yana cin abinci hawa yana cin abinci ba hima ba ne ne to da Allah wancan magana ta ta tabbas da wannan magana ce abinci da Allah ya kamata ya rusa wancan magana to amma da irin wannan ne kaga sai ka ji magana ta fi tafiya masu magana sai su ɗauko wani abu daban ba ma a ba ba mu za su rusa abinci duk maganar da ya duk ya fita fes amma kuma yana ci abinci yana ci abinci ji ma ba yana ci abinci har ma kasuwa ke kasuwa wa na bi bane to shi ne sai aka ci aka saukar aka karanta masu jahilan suna ji cewa in kan dangane da abin da muka saukar maka tambayo inda aka ba da tafi kafin an taɓa aiko annabi ba irin ba to so yanzu suna ji kaga da kaga da aka nufa da magana kenan yawa da wa ake magana da annabi wa aka nufa da shi to sai ce kuma wa inna ma qala wa in kunta bi shakkin wa lam yakun wa lam walakin li yafhama kama qala li yafhama wace wannan inda yace in kunta bi shakkin dinnan kuma shi manzo Allah bai shakka ba ya faɗa ne domin su waɗannan mutanen su fahimci haka kaga kaga an nube su da magana in ka ce mana da wa ake magana da alkur'ani sai mu ce da wanzu allah amma da yawa alkur'ani na zuwa da abin da laraba suke ce masa iyaki a ni fasma iya jara da ke nake amma ke makwabciya ke ce wannan karin kamar karin magana ya larabci kana magana da wata sunanta asabe to sai kana cewa ke asabe ki kula da tsafta ki rika wanki da wanka ki daina zuwa wuri kina wari alhali asabe fes take ashe talatu wace kazama tana kusa to ita talatu ba kama kalle ta san ko kallon ba ke asabe ki kula da tsafta ki wanke bakin ki ki zo tsaftar ki daina talatuwa tana ji to ta san da wa ake to shi ne iya ke a nufas mai iya jara ke yi ke nufi ke kuma kwanciya ke ji haka ya zama tamkar ibara a larabci ana amfani shi haka to alkurani yana da irin wannan da manzan da aka yi magana da alkurani amma ana nufin wani ne shi ya hankalta kaga da aka ce to tam sai mu shi mai wani sai ya kowa sai ya tunani shi da yake neman ya ƙi yarda da annabi don yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to kaga sai ya shuru sai ce a to an ce akwai an annabi ne da ya taba zuwa bai ci ba ci abinci ba tambayi wanda suka aka saukan mai littafi to ba na abota a tawar da ce a cikin attawar an ba mu ba mu wani annabi ba ci abinci sai ce Allah ne ko da ana ba su na ci abinci to suka yi je kasuwa ma'ana bukatun su ne da kullum in zuwa kasuwa ramzi ne da bukatu ne da bukatu ne zuwa da ne da kullum suka yi tashi domin da ɗan bukatun su ke shi ne ma'anin zuwa kasuwa sawa'un kasuwa suka je ko ko gona ko ko ina ne duk duk biyan bukatun su ne wa kullum na na rayuwa ma don neman abincin su masala to shi ne ma'ana to sauran annaba suka zo ne akan musu aka jeho musu abincin su daga sama ne ko sukan yi kasbi su ma su siya su siya ko su yi noma ko su yi tsira ko su wani abu sayar su sai abin bukatun su ko ba akan gurgurin su ne arzikin su daga sama saka ce lalle suna zuwa ne su masu kamar sauran mutane to kaga wannan manzon Allah kaga na bai zama bid'a ba kenan shi a shi abin da yake ide ide da sauran annabawa to sai wannan abin da ya kawo muka kawo wannan sai shi Abu Ja'far al-Athani alaihi salam sai ce sai ce shi yan wannan ne kamar qala lahu alaihi salam fa qul ta'alu nar abna'a da kun ma ina magana ta wani kan cewa nisa na je ina magana ya yi gwanda shi kuje idan yana da ma'ana da yana da dangantaka da wannan fasara inda Allah ta ce fa qul ta'ala wa nadu abna ana wa abna akum hayya zuwa fa naji Allah na talla ya Allah kadhibi yace walau qala ta'ala wa nabtahil fa naji Allah anatullahi alaikum lam yakunu yaji'una min wa'ala ko ba ba ina ce to ko motsi ne ba to za su zo waƙar arafar na biyu sallallahu alaihi wa ne mu'addin anhu risalatahu wa ma huwa min al-kadhib annabi sallallahu alaihi wa ya sani sar shi yana isar da saƙon Allah ne kuma ya tabbatar shi ba ci a cikin masu ƙarya ya tabbatar allah abin da ya ga masa gaskiya ne to amma sai aka ce a zuwa tsinin mai karya waka zarika a rafin nabi sallallahu alaihi wa annahu sadiqun fi ma yaqul annabi ya san shi mai gaskiya ne abin da walakin ahabba an yunsifa min nafsi ya so ya nasiha ga kansa wannan shi ake cewa nasiha an yi adalci adalci kenan kaga da mu da kuma aje kanmu a mustawa ɗaya mu da kuma aje kanmu a mustawa ɗaya to yanzu mu zo mun san a cikin mu akwai makareci mai wada mu ce Allah ya ƙine ma makareci amma da ya ce ku zo mu tsine muku sai ka ga wani ce a tsine mana ko a ce a jayi zai ku makareci ne akwai hikima nan to hikima ita ce da nasiha shine da mu da ku muna da'awan abubuwa guda biyu masu saba da juna ta yi da in wannan gaskiya ne wannan ya zama ƙarya wasu akwai wasu abubuwa irin wa'annan wanda ake ce musu wanda suke ɗaya na wani ɗaya na ƙilai ne kenan ɗaya ya wani ɗaya gaskiya ne ɗaya zama ɗaya lama halatta ba za su zama gaskiya a lokaci guda ba to tun da muna da awon wani abu kuna da awon wani abu ta yadda in mun yi gaskiya mun yi ƙarya in kun yi ƙarya mun yi gaskiya ɗayan biyu ne ba za mu zama duk cikin masu gaskiya ba to amma allah ya san mai gaskiya to mu zo yanzu mu tsinuwa mu ce ala tsini makareci a cikin mu to amma kaga su mutanen da suka duba suka san cewa ayyuka ko muke da gaskiya wasu ma da ƙwarƙwarwa suka ce gaskiyar magana shi ne akan gaskiya amma idan muka yi shi ne za mu shiga addinin sa kenan za mu halaka mu kuma mu so mu shiga saboda haka mu sulhu kawai in ko muka yi muka yi tsoron wannan ƙarshen mu fake sai suka yi sulhu kaga ba yanzu da suka yi sulhu an ce waye mai gaskiya ko waye mai ƙarya yau an an zauna lafiya cikin kaga ba a ce su ne masu gaskiya ko su ne masu karya ba amma sai aka ce to shi ke an yi sulhu kowa ya tsaya a ra'ayinsa kuma shi ke nan yanzu an bar ma Allah hukunci yana wajensa amma yanzu mu zauna lafiya to wannan wannan wannan insafi kenan wannan shine wannan shine ainihin nasiha wannan shine adalci kuma da irin wannan ne da haka ake zaune tsakanin ma'abota ra'ayoyi daban-daban da addinai daban-daban da aƙidodi daban-daban ba mutum yana zartar da nasa ne ta kowane hali ya ce shi ne akan gaskiya sauran a kawar da su ba haka ake inda haka ake da haka annabi ko kuma da haka aka koyar da shi a cikin ma'anar ahbar wannan zan kawo maganar wayansu kalamai dangane da al'amarin ibtihali fasarin ibtihali menene ibtihali jiya na dan kawo asalin kalma din ibtihal muka ce daga buhla ko bahala kuma asalin kalmar yana nufin attar kyale bahalatun naqata ya yana nufin na sakin taguwa amma yana nufin na cire mata abinda ake ce masa sira wanda yake shine kamar takunkumi ba na baki ba na hantsa wanda aka yi an ba a san ɗanta ya tsotsi nonanta sai a sa mata wannan abu sai a sa wannan a turka shi kamar yadda mutane sun turka kun da ake son dabba a baki ba zan kuma yi ma abuta shanu na yin mawanin shanu zagara sukan sa a hantsa don maganin kada ƴaƴan shanu su tsotsi nonon ba su a so su ba to irin wani aka ce ana ce mishi sirar da larabci aka cire sirar din sai a ce baharatun na kara ma'ana na kyale ta ba tare da sirar ba ana ma'ana ana iya tatsan nonon to daga nan kalman bahala ko buhula sai ya koma ana amfani da shi a ma'anar la'ana da ƙarshe sai ya zo yana ma'anan tsananta addu'a addu'a shi ne roƙon Allah to in ka ce masa ibtihali to ya fi tsananta to zai san da wayo za mu ga cewa ibtihali wani irin nau'in addu'a wanda ake yi bil haƙƙi da gaske amma a cikin munajatocin imam zain al-abidin in ka mutum ya rubuta sahifa al-jami'a zai ga jerin addu'o'i an ce masu addu'o'in ibtihali da aka yi addu'ani masu shiga jiki kuma zai kamar da cewa ji ainihin ibtihali sai da kuka da gaske za ka yi ibtihali ya wuce ba na ma addu'a ne amma addu'an da gaske mutum yake a cikin ma'anar akhbar daga musa bin ja'far alaihi masalam ya ce a tabattuli an takaliba kafai kafin du'a idza da'ut wal ibtihalu an tafsitaha fatuqaddimuha ya ce tabattuli kuma akwai a cikin wata tabbatar ilai tabtila shi ma tabattuli wani nau'i ne na yankewa ana ta ibada to ya ce tabattuli shine ka kifa hannuwanka addu'a inda an za ka addu'a ka yafa da hannu ka kifa su ibtihali ko ka buɗe su akwai addu'a da ake kira a nan galiba mukan yi haka ne in muna kiran mu makiya bala'i to kuma mukan ga ya same su ni har nukan wani ƙari ma ba an ce man yi bane amma nuka yi sai in turbuɗa hannun a ƙasa in dinga kira musu bala'i na san kuma na sha kira kuma na sha ganin sun ya same su to tabbata sai ana kifa hannun ne sai a kira to a cikin usulul kafi shi ma da isnadinsa daga abi abdullahi alaihi salam yace al-ibtihad wa rafqul yadayn wa tamadduhuma wa rafq wa dhalika inda dam'a yace ainihin ibtihali shine daga hannuwa da miƙa su wato ba kawai haka da haka ka daga su sama sosai kuma tare da hawaye da isnadin sarwara a cikin usulul kafi shi ma daga abi abdullah bayan isnadin ya ce wa haka zan ibtihalu wa madda ya dahu tilka a wajihi ilar kibla ya ce kun ga yadda ake ibtihalu ya miƙe hannunsa ya zo a kibla ya ce wa ya tubaddala hatta tarjirar dama ba fata batuli in hawaye bai gangaro ba in har hawaye bai gangaro ba ta batuli take ba ordinary abu a kake wannan kuma shi ma ruwayan har wala al-ibtihadu tafsir ya daka wazira aka ina sama ka ka buɗe hannunka da da idan damas an ka zuwa sama wato kaga har hannun ke duk ya fito ka yaga da shi wal ibtihadu hina tara asbabul baka ibtihali kuma shine kaga alamomin kuka ibtihali kenan ga su nan ruwayoyi da yawa akan ma'anin ibtihali wa amma ibtihadu fa rabb yadayka tajawuz tajawuz bihi ma ra'sak ya wannan kuma ruwayan shi kuma daga abi abdullahi alayhi salam daga ruwayan abi basir cewa ainihin daga hannun naka sai ya wuce kanka wato hannunka kar zama daidai da kanka ya daga sama in in zaka ibtihali ka daga hannunka ya wuce kanka ka shimfiɗa su da da matsanka sannan kuma lalle sai da hawaye kuma mai ruwa ne ke cewa hadisai dan a usulul kafi suna da yawan gaske dangane da ma'anin ibtihali amma dan wannan ya wadatar da mu a littafin tafsir mai bukata in yana son ya ya gani yana iya shiga cikin kafi din zai garwayoyi daban-daban a kafi juz'i na biyu daga shafi 479 har zuwa da 80 da wani abu za ka ga ya kawo hadisai da yawan gaske dangane da al'amuran tabbatul wannan kuma a cikin tafsirin ummi shi kuma da isnadinsa ya zuwa abi masarok daga abi abdullahi alaihi salam ya ce shi abi masaruk ya ci kenan ya ce ma abi abdullah inna nukallimun nasa fanahtajja alaihim bi qaulillahi azza wa jalla atiullah wa atiur rasula wa ulul amri minkum fa yaquluna nadarat fi umara'is sariya wa saraya saraya umara'is saraya ya ce mukan kafa mutane hujja in ji abu masu yana ga ma abu abdullahi alaihi salam ya ce mun kasafa musu hujja da adi wallah wa adi rasulullah ulul amri kuma kun san sha ulul amri ai amirai kenan nasara ya ya koki in an annabi ya tura mutum gungun mayaka ana ce musu saraya in aka tura mayaka aka sa musu amir komanda to wai shine ulul amri daga nan ma suka ɗauko suka ce sarakai ni duniya masu ne ulu amur yanzu ma aka kasu ce ulu amur sun ce da sarakai da malamai wasu ne su ulu yanzu kuma ka zaka zaka sa ta fassara ulul amri wani lokaci ma irin tafsirin nan da ake sawa a a talabishin na ina kallon wani yana tafsiri ya ce wa ɗiwala wa ɗiwala rasulun ulul amri minku ya ta dogon bayani kan cewa sarakuna ne masu iko su ne ya ce da shugaban ƙasa lokacin ku obasanjan ya ce da shugaban ƙasa da ta mataimakinsa da sanatoci da 'yan majalisar wakilai da gwamnoni da 'yan majalisa da kwamishinoni da ya dinga lissafi kama kama dai a je zuwa ma har da sarakan gargajiya da hakimai da ma da masu unguwanni sai ce ina dan agajin nan da aka bashi mai unguwa kwanan nan muna so ku ga ya san abin da ya hau kanshi su ne ulul amri ina abubakar aka ce akwai kwanan na aka ba shi mai anguwa ulul amri to ga ulul amri na da yawan gaskiya da su masu unguni to shi kenan alhali ulul amri a da nassin alkur'ani din nan ya nuna ulul amri din nan waɗansu mutane ne wanda bin su bin manzan Allah ne bin manzan Allah kuma bin Allah ne atiqullaha wa atiqur rasulahu ulul amri in ka bi manzo Allah zai batar da kai in ka bi in ka bi in ka bi manzo Allah wa ka bi man yuti rasula faqad ata Allah to ulul amr ma haka nan wanda wanda ya bi ulul amr manzo Allah ya bi saboda haka ba za ka bi ulul amr su batar da kai a tafarkin manzo Allah yadda ba za ka bi manzo Allah ya batar da kai da tafarkin Allah wannan daga da hankali wajen hankali ma abin da ayan take nufi in ka bi tun da Allah ta'ala ya gwama bin manzansa da bin umar amr ya ulul amr din da su da manzansa ba abu ɗaya abin da za su shirya ta duka iri iri wanda manzo Allah zai shirya ta duka to su wane ne wayannan mutane an yi za su zama sarakai kuma an yi za su zama malamai ba ka ga malamin wani yannan yana ne ko aya ɗaya ka ga wani ya gabas da ita wani ya yamma da ita ba wani ya sama da ita wani ya haƙa rana ya zuba ta wani ya birgiman hanka ga ita wani ya tsallan kwaɗo da ita duk aya ɗaya to ya za su zama ulul amri sarakai kuma ga sunan iri iri an ya zama ulul amr ulul amr masumai ne bin su daidai yake da bin annabi kamar yadda bin annabi yana daidai da bin Allah ne to muka kama musu hujja muka ce musu ul ai Allah ya ce abi wala wa qur rasul Allah sai ce ulul amr ai amirai ke ne sai sai ce sai muka kama musu hujja فنحتج عليهم بقوله عز وجل انما وليكم الله ورسوله سير كما سؤال انما وليكم رسوله اتيم مائدة والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wannan ayan duk sun san ma'ananta amma kuma sun murguna sai sai sai su mana nazarar fil mu'minina sai ce ai mu'mini kuke nufi ko mu'mini innama waliyukumullahu ورسوله والذين آمنوا المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون على لا لا لا شيء ويؤتون الزكاة وهم راكعون bayan ayan ta gagara musu basarwa tun inda da suke fassara ta sun nuna Allah bai da hikima shi Allah ta'ala ya kawo wahum raki'un a matsayin hali ne ba da zakkar nan a halin rukuni wai utuna zakata wai hum rakiuna amma yaya suke ba da lokaci suke ba da zakat halin ruku kuma ayan ta sauka ne a ji da ganin mutane sun san wa ake nufi kuma ka suka fasara shi kuma in ba da wannan fasar za ka yi sam ayan ba ta fasar maka sai suka ce ai ma'anansa duk muminin da suke ruku suke ba da zakat ni ma'anar muhammad rakiun na ma'anar yarka wani inda ma ya sallu ba ku zanci hujjin nuna salata ba wa yi fito da zakata wa muraki ma'ana yau yarka wani ayyar fi salati ya ji ke to shi ke nan sai ce nazar bilmumini na sai mun kawo wannan ayan inna ma waliyakumullahu ta yi ihtisasin wani ne kuma sun sani sani wani ne ake nufi da allazina amanu din allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wani ake nufi kuma sun sani sa amma yanzu mu galar a sai a wata duk mun menene gaba da nazarar to mun wannan kun ga tun lokacin abi abdullah ba daga kun ga dan dade da mu ga fasara ke to in lokacin imam jabar sali wannan almajirin sa ne abu masu ro'i ga mun ga mu zo ne sai su mun aika zani mun kawo musu wannan an sai ce ai mun fanta kaza ne to sai muka ce sai ce muka kuma kafa musu hujja muka ce musu kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata bil qurba sai quluna nazara fi qurbal muslimi muka ce to ayyalla ta'ala ce kul a asarukum alaihi ajran illa al mawaddatu fil qurba ce arada al mawaddatu fil qurba musulmi na dan dangin musulmi ake nufi ba to ba ba ta ita sasi da da ahlul bait ba ke to ka gani to sai ya ce to ya ce ban gushe kowace aya da muke ake muke kafa hujja da shi wadda ga ta abin da sai sai in ci in mun ci musu kaza sai su ci kaza in mun ci musu kaza sai su ci kaza ne in mun ci musu kaza sai su ci kaza ne haka ake ta fama da mutane wato ayoyin ma na da yawa ayoyin da suke fassaran su da da ruwaye ma'asurai sun nuna lokacin da aya ta sauka da sanadiyar da ta sauka da inda ta sauka a ina aya ta sauka ma'ana a wani muhalli ma'ana a masallacin annabi ne a madina ko kuwa a makka ta sauka kuma a ina a ko akan hanya ko a yayin wani lokaci ko a lokacin wani yaƙi ne ko yayin da aka yada wani zango ne a wace shekara a wani wata kuma akan mene dangane da wane da su mene su suke fasara mana aya to sai nan a za a ɗauki aya tsoron ta ka karanta larabcinta a ba ta fasarar da aka gada alhali ta sauka ne a wani lokaci a wani muhalli a wani yanayi dangane da wani ko wasu ko wani abu ko da ma'ananta ya zama ami amma wani lokaci tana da dangantaka da wannan asalin kuma gane wannan asalin yake sa a gane inda za a iya dora ta to in ya ce sai ina ta kawo mashi duk ayoyin sai su sai su ina ga musu in na ce muka cika za su cika muka cika har har wato kowane kowace aya muka kawo na alƙur'ani sai sun ce mana ga abin da take nufi daban da abin da aka saukar da ita shi an kwanci ba za mana mana tafsiri mukan ce tanzili ko ta'awili ma'anan tanzili akan haka ta sauka akan wannan ma'ana ma'anan ta'awili an awwala ta sai sai a ce mana wannan a tanzir din ta tana nufin kaza ne ba ta wuni to in muka kawo sai su birke ta ma'anan su ce kaza ne to sai mene abi abdullahi alaihi salam ya ce da abu masruq sai ya ce da shi idza kana kadhalika fad'uhum ila al-mubahala idan haka ne ku kira su ya zuwa mubahala qultu wa kaifa asma yace ya zan yi in ji abu da su ce to ya zan yi muka kafkawa mata hujja suka ce ai mubahala ya zan yi sai ya ce da shi kala islih nafsaka salasa wa azunnuhu qala wa sun waqtasim wa buruz wa anta wa huwa ila jibal ko jibal yake nufi nan na ce jibal ne sahara ya ce a salih nafsaka gyara kanka a wala ba fa kowa ke yin wahala ka gyara kanka a wala ya ce kuma ya faɗa haso so asalih nafsaka asalih nafsaka asalih nafsaka bayan kayan wannan sannan sai ce ni ina tsammanin ma ya ce ka yi azumi ka yi wanka sannan sai ce sannan ku fita ya zuwa tsauni ilal jibal ana ya ce hau kan wani dutse in wani wani da bahaushe ya ce dutse da karami da babba daina ce mai dutse ya zaka ce tsauni shi ne mai bisa to ku hau wani tsauni fashe bik asabi aka min ya duka limuna fi asabi ka cusa yatsunka na hannun dama a cikin yatsunsa sun ma'ansirku wabda abin da wato shi wanda ya gyara kai sai ka gyara kanka tukunna ka kai mayi azumi ka yi wanka ka shirya ka ce zo mu je da kai da malam wani wanda ya tsaya maka ba haka ba an ga amurka al'adar arabe take to zan mu je mara sai ku kawo sai ka kawo hannun sai ka tusa yatsunka a cikin yatsunsa su shiga ya kawo hannun ka kawo sai ku ɗaga to sai kuma ka fara da kanka kai da za ka yi kira mu bahala sai ka fara da kanka sai ka ce allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardina sab'i alimar gaibu wa shahada ar-rahmanir rahim in kana abu masruqin shi abu masruqin ne ne in kana abu masruqin jahada haqqan wadda abatilan fa anzir alayhi husbana min as-sama'i wa azaban alima ai ka ce ya rabbi ya ya ya ya ya, ya Allah ubangiji sammai bakwai da kasai bakwai masanin gaibi da bayyane ar-rahman ar-rahim in abu masarufin ɗaya ya musanta gaskiya ya da awon ƙarya to ka saukar masa da husbani ana ce azaba lokacin azaba ke nan dai husbani yana iya zama kowane irin nau'in azaba tsakon kwani ne ko wutace ne ko mamini ne duk bala'i da zai sauko daga sama ana iya ji masa husbani ka saukar mashi da bala'i da azaba daga sama da azaba mai raɗaɗi sannan bayan ka ce in kai ne mai karya allah sauka sannan sai ka koma da addu'a a kan shi sai ce sun ma raddin da wata alaihi wa kurwa in kana fulani jihada haƙƙan wadda a ba ɗiran fa'an zir alaihi wasu banin mini sama ya azabar alaihi ya ce sun maƙalin sannan sai abi abdullahi alaihi wa ce ya ce mini in ji shi abu masu mai ruwa da nisa fa innaka la talbis an tara zalika bi yace ba za ka dade ba za ka ga wannan abin haka nan take Allah zai tafi da ko wallahi ma wajadtu khalqan yujibuni yace wala ban samu wani halitta da ya amsa mu sosai wannan magana da annabi zai bar duniya yayi wasiya ko bai yi wasiya ba a ban tambaye ku ba ba na an samu wasu suka ce yayi wasu suka ce bai ba suka ce haka annabi ne ya tafi abinsa ya bar al'umma wawo garke ba makiyayi su kuma al'umma suka haka za mu zauna ba shugaba sai suka yi mutum suka yi shura suka zaɓi wani dattijo mutumin kirki mai sanyin hankali suka ce waya ka bar sai suka yi masa mura haka ne su ko waɗansu suka ce a'a annabi ya yi wasiya an ƙyari to waɗannan abubuwa da na ƙilo ne ya yi gwamnati ba in ya yi ma'ana an soke ba in bai yi ba an soke ya ta mamun ce abin da ya yi wasiya wanda ya ce bai yi ba a zo a bayan hannu ce ya rabu ka san mai gaskiya cikin ka san makarci allah saukar da azaba ka tsine ma makaryaci in wani ya isa ya zo bismillah ato ya ce shi masu ya ce ban samu wani halitta da ya an samu ba duk abin da aka yi wannan na baku misali ne wani ƙwaro aya sai ta sauka su ce ta nufin kaza ne ita a lokacin da sauka kaza take in ce san ba ka take nufi cuta shi kenan me take nufi kamar misali wannan kullu as'alukum alayhi ajran illa lama wadatu fil qurba qurba qaraban manzo Allah ne manzo Allah ya sada sako yace ba na neman ku biya da lada ko sauran annabawa da haka suka ce kul Allah as'alukum alayhi ajran in ajra illa Allah lada na yana wajen Allah ban cire ku ba ni wani abu ba wani annabin da ya zo ce abi ya sa haraji to wannan manzon sai ya ce abu ɗaya yake ne wajen ku tukunci ba lada ba mawadda ta firko kuma har wani wani balarabin kawai ya zo ya sami manzala ce kai ne kake cewa kai manzan Allah ne ya ce e ya ce to da mai ya aiko ka kusan ba kawai ya ce ya ce a imani da la ilaha illallah kun ni manzansa ne ya ce na yi wannan to bayan imanin sai mene sai ce za ka tsaye da sallah biyar ya ce akwai ƙarin sallar ne ce a sai da yadda ka yi na ya ce sai mene kuma ya ce zaga ya aka ne manzo Allah ta jira mace ya ce to ya ya duk wani farin har har na Ramadan ya ce ban da Ramadan akwai wani azumi ya ce ya ce to ko ba zan yi ba Ramadan din kawai ya ce to sai mai ne kuma bayan waɗannan sai ya ce to sai mawadata kurba bil kurba sai ba kawai ya ce musu kurba ya wa kurba ka sai manzala kurba ya ce kurba ya bar kurba ya ce to shi ke na ya sai ya juya ce waɗannan da kafa a duk zan yi amma ba wani lafiyar da zan zaka ba sai manzala aka rawaito ce a wani ruwa yana cewa in ya yi haka nan ya rabu to wani kuma a wani ruwa ma yake cewa duk wanda ke son ya dubi ɗan aljanna ya dube shi kun ga ƙwarƙwar ya tambaya son makusantan nan makusanta na zan so ko naka ya ce nawa ya ce to na yadda ga sunan ga sunan sai mutum ya zo ya ce ayin atabau ayoyi daban-daban atabau an murgada musu ba aka ce absan ba su ba suna nufin annabi ne da yaran gidansa in an yi sami rawaya a wajen su ce bai kai mu tawatiri sha me ne ma'anin tawatur kun ce in sahabi uku suka ruwaito abu ya zama mutawatir to akwai hadisin da kuke da shi a ruwayan sahabi 125 ya ruwaito amma ba su yi amfanci sahabi 125 a ruwayan ahalus sunna ba na shi'a ya tabbatar da hadisin nan kuntun wallahu da ma'anansa amma suka dawo suka ce sama abin da ke nufi kenan to shi kenan in wuri ya wuri sai mu ce to tun da mun samu sabani Allah ya san gaskiya a yi mabahala wai kamar yadda masu bai sami wani hanya ya bara yanzu ya zai ji aya wa ya ji a ne magana don wani abin da ya shafi su an ce a yi shuru ko kuna zagin su ta ba abin da muke cewa ke mun ce ne waye mai gaskiya ko yawa shi Allah bai san mai gaskiya ba to ya san kun mai ƙarya ku to a zo a yi addu'a mana a ce Allah tsine mai ƙarya to shi ke ba wannan kuma wannan kaga fa'idan wannan yana haka ake haka ake mubahala ana ana ana shiryawa ne a ji da abuza waɗannan sun yadda su mubahala da annabi da haka zai da su kawo hannu shi zai ce ko shi uskun ɗin da wani sa hannunsa a ɗaga shi a ya riga ya umarci waɗannan da ya tafi da su ya ce duk abin da addu'an da na koko koko ta amini su na su kenan kaga annabi ne zai yi addu'a ya Allah ya amsa addu'a to su kuma wancan shi su ma sauran kuma su kuma sai a yi sai da an yi haka nan kuwa da an ga abin da gaggawa to wannan harwara da a cikin kafi ɗin shi ma da isnadinsa daga ibn mahabub daga abil abbas daga abi abdullah a cikin mawahara ya ce tashbiku asabi aka fi asabihi sun matakuna allahumma in kana fulanan jihada haƙƙan wa ƙarra bi batilin فأصب بحسبان من سماء أو بعذاب من عندك وتلا عنه سبعين مرة أو نجاة أو نجاة ka yace ya ce kwayan kun haɗa yatsun ku wannan ya shiga na wannan su kun ɗaga zuwa sama ka ce ya rabi in wane ya shi ya ƙaryata ya ji ya musanta gaskiya ya kuma yi furuci da ƙarya to ka same ka jefa masa ka jefa masa azaba daga sama musiba daga sama ko azaba mai raɗaɗi daga wajenka kuma ku yi ku tsini ne ya haso saba'in ku ci wani bayan kuma har wani a cikin kafi da biya ka kawo batun wannan batun mubahara ya ce ainihin daga wannan ruwan abi hamza asumali daga abi ja'far alaihissalam ya ce ainihin a sa'atar da titu ba da fiha ma bai da ilfajiri ila tsawon shams ana son shi lokacin sa'an da za a mubahala tsakanin fitowar alfijir ne da fitowar rana kaga bayan sallan alfijir ke kuma akwai shigen irin wannan ma ta hanyar ba ta wata hanyar ko da ke dai duk daga abi abi hamza somali ne wannan daga abi wannan dai wannan isnadin ya bambanta amma dai nafsul hadis cikin irinsa to abin mu je ila kalmatin sauriya na ce muku za mu kawo ruwayoyi daga littattafan mutane daga sauran littattafan wannan ya ya rafa a hadisi din ya ce marfu'i har ya zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma ya magana na da tsawo in kana sha'awa kana iya dubawa a tarololin amirul mu'minin abin ali bin abi talib da cikin sahih muslim to daga ciki ba duk muke son mu wanda ya shafi wannan karatu ne zai ce lamma nazarar hadhihi al-aya ya wannan ayan ba manhaja ka din ayan wahala da a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kila wa alihi mu muka ƙara ko kuma su da yake suka ciccire mu ba mu da tabbacin ma in ka ga ruwayan in ka ga rubutu a cikin littattafan su masu rubutun da suka rubuta dawo daga bayani wasu suka ga cewa bai kamar su cewa ali suka cici amma su masu rubutun na asali sun sa wa ali sai ce da an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi aliyan wa fatima wa hasanan wa husaina wa qala allahumma haula'i ahlul baiti har wala muslim ya rawaito shi a ƙarshen juz'i na hudu din kuma humaidi shi ma ya rawaito a cikin jam'u bayna sahihaini a musnadin sa'ad bin abi waqas hadisi na uku na afrad muslim sannan kuma a cikin tafsirin sa'alabi shi a tafsirinsa shi ma ya dangane da wannan aya ya ce daga mukatil da karbi ya ce yayin da manzo Allah sallallahu ma'abocin addininsu kuma ma'abocin ra'ayinsu sai suka ce ya abdul masih ya sunansa abdul masih shi matara mai kake gani shi ake baɗin sunansa abdul masih mai kake gani dangane da wani sai ya ce da su wallahi laqad arabtum ya ma'ashar nasara anna muhammadan nabiyyun mursalun allahumma salli ala muhammad wa ولقد جاءكم بالفضل من امر صاحبكم nan bilfadl ya ce amma yana jin bilfasli ne mun karanta a baya a wani ba bilfasli magana yanki ke na rababben ba ma ce bilfadl ya ce kun sani ya ce ya ku jama'an nasara kun sani cewa lallai muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ne mursil kuma ya zo muku nan ya ce bilfadl ne amma na tsawon bilfasli ne kamar da karanta ya rarrabe muku dan kana ya tsawon sahibi wani cewa ya sahibi wani ya kawo muka magana yanke dangane da alamu wallahi ma la ana qaumun qaddu nabiyya fa asha kabiruhum wala nabata sagiruhum yace wallahi waɗansu mutane ba su taɓa li'ani da manzo ba ƙaƙƙu ya zama babban su ya rayu ko ƙaramin su wato babba da yaro gaba ɗaya su haraka wanda in fa'altum zalika la tahlakkan ya ce in kuka yi haka za ku halaka gaba ɗaya wala in abaitum illa dinakum wa iqamata alama antum alaihi min alqawli fi sahibikum fa wadu rajula wansarfu ila balad wannan cikin tafsirin fa'alau yace to in har kuka kuka tsaya kyam cewa lalle ku dai sai dai sai kun ki sai dai ku tsaya kan addinin ku da abinda kuke faɗa dangane da sahibinku wato isa ra'ayinku dangane da isa ku tsaya kai to ku je ku yi ban kwana da wannan mutum ku koma ga ɗauro fatar rasulullah sallallahu alaihi wa qad gada muhtannan lil hasan wa akhidan bi yadi al husayn wa fat haka da ya rubuta ana amma a can wannan dan da zuwa ta salabi muke ga haka ya faɗa amma a can yana ɗauke da husaini ya rungu da husaini yana riƙe da shi husaini ba ya tafiya da kafarsa shi yana riƙe da hannun hassan hassan ke tafiya amma nan kamar ya nuna kamar akasin haka ta yi kuskuren amma dai- amma dai a cikin sa'alani ne to sai ce yana yazo yana ri- yana yana rike da husaini yana jaye da yana rike da hasan yana jaye da husaini wa fatima ta tamshi khalfahu wa ali yamshi khalfa halfa wa huwa yaqulu idza ana da autu fa aminu in wannan wannan riwayar sa'alabi ne na nasa hai- ta nasa hanya amma ya kama da wancan to faƙala uskubu najaran sai shi uskub ɗin najaran shine babban shugaban addini zuwa suna ɗanin akwai aƙib akwai usku akwai wani shugabanni akwai sanyi kamar su shugabanni uku ne ajiyar ke cewa to ɗaya yawo ɗaya shi ne shugaban addini ɗaya kuma ko mai babban mai mai malami mai bada shawara ɗaya kuma shi ne ke da shugaban siyasa to shi ke nuna sai sai usku ɗin najaran sai shi ya mu asarar nasara inni ara wujuhan law aqsamu ala allahi an yazi an da jabalan la azalahu ya kuma asharar nasara ni ina ganin wa'in su fuskoki da in suka roƙi Allah ya gusar da dutse jabar da ce dutse ina da kamar tsauni babba daga inda yake Allah zai haka fala tabahalu wa tuhliku kar ku yi musu mubahala kar ku yi mubahala kar ku yi mubahala ku halaka wala yabqa ala wajhi al-ardi nasraniyin ila yawm al-qiyamah yanzu in kuka haka nan wani ba nasare ba zai wanzu ba har ya zuwa ranar alkiyama wato karshen nasara kenan inda sun yi wannan mubahala in ji wannan usku din yace ba za a sami ba nasare har ya zuwa ranar alkiyama an gama sai dai a tarihi a ce wata rana an taɓa wa'insu mutane su mutu da tsara فقالوا يا أبا القاسم لقد رأينا أننا لا نباهلك ولا نترك على و- و- ولا نترك على دينك ولا ن- نتركك وأن نتركك على دينك ونبعث على- ون- ون- ون- ونثبت على دينك sai suka zo suka ce ya abar kasim wato suka kira manzo Allah da kinayansa na girmama suka ce ya abar kasim mu mun ga cewa yanzu ba za mu wahala muna ganin za mu za mu barka addinin ka mu kuma mu tabbata addini kai naka mai namu ko a tsanin sa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fa in abaitumul mubahala fa aslimu yakul lakum ma lil muslimin wa alaikum ma alayhi yace to in kun yi mubahala to ku musulunta sai ya zama kun zama da mu da musulmi duk daya lakum ma lahum wa alaikum ma alaihi wato ma'ana duk da mu da ku abin da ya hau kanmu ya hau kanku abin da ya zama gare mu ya zama gare ku fa abu sai suka ce shi ma ba ma mu ba mu ba mu ba da mu sai wata fa qala inni unabi bikumul harb yace to na kanan ne sai ne- sai mu yaki kenan a sasanta a wajen fama fa qalu la ma nuharibul arab taqata walakin nusaduhuka nusaduhukum ala alla tabzuna wala تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي كلا ألفا من صفر وألفا من رجب وألفا من رجب إذا تو آه مو بعد ما يجي بعد ما يجي كوا بعد ما يجي amma za mu sulhu da kai a kan cewa ba za ku yaƙe mu ba ba za ku tsoratar da mu ba ba za kuma ku ta samu mu bar addinin mu ba akan mun yadda mu kuma za mu ba ka kowace shekara kulla 200 da da da da da jajaye dubu du- ba da dubu dubu biyu ka afuwa dubu biyu jajaye dubu biyu da kuma rajab yawa akwai na zance mashi rajab sunan su na- nau'in hula shi ma dubu dubu daya safar dubu daya rajab ko kuma yana nufin watanni ne a watan safar za mu kawo dubu ɗaya a watan rajab za mu bawo dubu ɗaya wato sun raba tsakanin a shekara kenan bayan wata shida kenan ko za mu rabin shekara mu kawo dubu rabin shekara mu kawo dubu sai mu annabi sallallahu alaihi wa alihi musu tsoro akan haka a cikin ihtisas na ga wani ƙarin bayanin da ya wuce wannan nasuru amma na karanta muku wannan ta hanyar ahlus sunna wal jama'a kaga wannan akwai wannan ruwayan kaga wani wannan ya tabbatar da magana mai cewa manzo Allah da waɗannan ya ji kuma uskuk ɗin nasara ya ce shi ya ga fuskokin da in suka roƙi Allah ya gusar da tsauni a inda yake zai gusar da shi shi to in kuka yadda kuka yi mubahala da da- to kun halaka zai zama ba ba na ba na tsari a doron ƙasa ya zuwa ranar kiyama to to har wala yau abubakar bin murdawai ya roto shi da duk waɗannan dafan zan kamar yadda makaranta da wannan ma'anan ta hanya daban daga ibn abbas da hassan mai wa albasirai filmi da sha'abi da suddi duk sun wato haka nufa a cikin wani ruwaya na sa'alabi akwai wani ƙari ya ce ƙara wallabi nafsi biyadihi innal azaba qad ala ahra da jiran ولولا أنه لمسه قردة وخنازير وانطرم الوادي عليهم نارا ولئستأصل الله نجران وآله حتى طير على رؤوس الشجر sai ya ce shi a wani ruwa na sa'alabi ya ƙara wannan maganin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce na rantse da wanda zai nake hannunsa azaba har ma ya zo ya tsaya na jira sai so kuma mutanen najira da a ce sun yi wannan la'ani din wato mubahalan da an shafe su ya zuwa birori da gursunai kuma da an wadi ya cika musu ya cika musu da wuta wato wadi shine tsakanin in suna tafiya tsakanin dutse da dutse kawai sai a sa wuta kawai ta wuta ya tashi kona su sannan kuma da ainihin an kawar an share najiran da iyalansa har tsuntsu akan itatuwa har tsuntsaye a kan itatuwa wala ma halar haul ala nasara wala ma halar haul ala nasara hatta hulu da kuma shekara ba za ta shiga ba sai duk nasara sun halaka domin ga ya gaggata magana ma da shi wancan da yake cewa ku halaka ya zama ba shi kafin shekara da ba kawai nasarar najerar ba da ba ba wani ba nasara فأنزل الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله sai Allah ya saukar da kun wannan shine maganar gaskiya ba wani ubangiji in ba Allah su suna da awan ubangiji takan almasihu wannan maganar gaskiya ita ce ba wani ubangiji in ba Allah Allah kadai ne ubangiji ubangiji nawa ne kalmar Allah muna amfani da kalmar ubangiji ne ko da da wani wani dan mushkila dangane da kalma din amma dai hausa ce da na samu wata kalma wadda ta fassara ma'anan ilahi ko rab da na yi amfani da ita ma'anan rab shine wanda yake tarbiya wanda yake rayar da abu ma'anan ila wanda ake bautawa to duka da hausa mukan ci ubangiji duk da kalmar nan tana da tana da tana da dan miskilanta tunda an ce uba a cikin kuma kalmar uba yana nufin mai haihuwa ke to amma bahaushe yakan yi amfani da kalmar ba a ma'anan haihuwa ba giji ma'anan giji gida da hausa giji da giji da gida duk daya amma ya ce ubangiji yana nufin ba ya fi karfin ubangida yana nufin wanda yake duk da shi ubangiji da hausa yana nufin wanda yake da iko a wuri amhari a gidan wake da iko sai a ce shi ne ubangijin gida ko da hausa kenan to ubangiji nan yana nufin sama da ƙasa ya wuce wannan gida da ake kwana mai rufin jinka giji yana nufin wannan babban gida wanda sama ke rufe shi ba ana duniya sama da ƙasa shi ne giji to ubanta a nan yana nufin ba wanda ya yi bai mai ita to amma kalmar allah a lura ba duka ji mutane suna yawan amfani da kalmar allah ba yadda ya kamata allah suna ne alam an san ma'anar sunan alam proper noun sunan allah ta'ala ne ba concept ba ne ba mukami ba ne so ba a yi mashi jami ba a cewa alloli kuskure amma kana iya cewa yayin gidi kana iya cewa arbab kana iya cewa aliha amma ka ce allah to suna ne alim wake da wannan suna allah ta'ala khalas so in kana magana da wasu karka ce alloli kuskure ne don yakan ji don wata sa so wai alloli ce ba ka hannun da cewa shi ifiro ka nan kai yanzu idan sunan ka amadu ne akwai amadodi eh kai da akwai amadodi tun da akwai wasu amadan ban da to amma ko kai dafta ne akwai daftoti da yawa to amma idan aka ce aka ce Allah Allah guda nawa ne halas in ce ƙari saboda aka ainihin mamin ilahin illallah kaga ba za ka ce ba wani Allah sai Allah waye da ba ba wani ubangiji ma'ana abin bauta ma'anan ila wanda ake bauta ba wani ubangiji wanda ake bauta ma sai Allah ba a bautar wani ban da Allah wannan shine zance na gaskiya su ko suna cewa isa imma shi ubangiji ne ko ɗaya daga cikin ukun da suka haɗu suka ubangiji ko kuma shi ɗan ubangiji ba ko ɗaya allah ta'ala shi ne mahadaccin kowa da komi kuma kowa da komi mallakansa ne bai da ɗa kamar yadda bai da uba bai da mata kowa da komi halittarsa ne to kuma kowa kuma bawansa ne ma'ana shi yake bautawa shi ne kaɗai ake bauta ba a bautan wani to wannan kuma ga wani wani rawayan har wala wannan ahlu suna wal jama'a rawayan shafi'i da ibn mugazili a kitabul manakin daga sha'abi daga jabir bin abdullah ya ce mutanen najiran sun gabato zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai aqib akwai sayyid aqib da sayyid a wannan waya sai suka suka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kira su ya zuwa musulunci sai ya ce da su asli sai su faqala sai su biyu suka ce aslamna ya muhammad qablaka suka ce amma ai mutum da muka musulun tun kafin kai a to dama ce mutum kafin mun riga muka ma musulunci musulunta wato mun riga kama musulunta suka ce mai zara fa qala kadhabtuma in shi'tuma ahbartukuma bima yamna'ukuma min al-islam sai ce kun yi ƙarya wato akan cewa da awan cewa kun riga musulunci in kuna so zan iya gaya muku abin da ya hana ku shiga musulunci kala hatu suka ce to kawo mai ana muɗin kala hubbu salim wa shurbul khamr wa akarul khinzir da son cross sakandami shine da kuma shan giya da cin naman alhanzir wannan ka alhanzir ɗin ni ba na son ce kira shi da sunan da ake ce masa yanzu a da can mutanen suna ce mishi alkhanzir ne ko bursunu a tsohuwar hausa amma yau da kullum ina jin ko daga wata kasan yarba ne wanda kalma ya fito ana ce alade to kuma su alade lalle ma'anansa allah ne akwai allah ke amma dai akwai iskar a sunan nan wai allah dai sai kuma ban sai da aka yi koma kuma alhanzir ana ce mishi allah ne kasan ba su ba su da shadda ba su tajiri ba su iya ce maka Allah su yi tajiri sai su ce Allah to ga irin wannan masu karen masu karen su musulmi ne suna hare-hare ko su ba karan ba sai ce Allah ba Allah ba ba su san ba su iya ce Allah ba ba su taɓa yawa ba su bin ba shi a harshen kuma za su iya ce akbar ba su iya sai aba ala aba amma ya sa gemun roba ya sa dogon jallabi ya je na ta'addanci sai sai ce al'aba to shi ne shi ne su ce al'alade wato akwai allah ke da kai ya zubi ba to shi ke nan dai wannan bari mu ce mishi alhanzir mu huta an za alhanzir ko dan dai ba mu shi abin da ke ce mishi ko bursunu a tsohuwar hausa ko alhanzir amma kalma kamar yadda aka sani takan jajjanza ba damuwa amma dai kyan kalma ya zama asalinta in an ba ta mummunan ma'ana ya zama ba tana da kyakkyawan asali ba ne to shi ke ya ce da ainihin manzara ke ce musu waɗannan abubuwan su kana wato wannan sun riga sun shaƙu da salib ɗin nan su za su ga cewa sun bar addini su kenan yanzu ba su manna wannan wannan salib din ba kowane da akwai abin da aka sirwatar da shi kamar yadda Allah ta'ala faɗi dangane da yahudu ushin rufi qulubihim wa ijla bi kubrihim shi yasa ma a lokacin da musulmi suke da iko akan ahlul kitabi cikin abubuwan da suke lizamta musu har da sanya shi yahudu ya rataya wani abu mai hoton saniya saboda shi bai yahudu akwai shi da son sa'a saniya za ta wuce sai ya so ya sujada dan mariki kai mariki ba saniya ba indiyawa ne ke son sani in za su wuce ma sai sun miƙe to su kuma raƙi ne ushi bufi bihumul ijla bi kubri saboda haka aka a wancan lokacin da musulmi suke da suke da izza su rika sa yahudu su sa su rataya hoton kan maraki a wuya kuma ba na sare shi kuma ya sa wannan sakan da mi cross shi kuma a wuya saboda suna son su suna son wayan suna so yanzu ba na sare ka in ya sa cross ya wurin shi ado ne ba wai yan kyakkyawan abu ne a wurin shi yana kuma so zuciyarsa ba son wannan to kaga ba laifi sai Allah zanta musu sa abin da suke so yace to abin da ya hana ku da son salib da shan giya da cin naman alhanzir sai ya ce musu to in kun ki karɓar musulunci fada ahuma ilal mula'anati sai kira su to a zo a yi mula'ana a tsine ne ne yake a tsine mai karya tsakanin fa wa'adahu an yi gudiya bilgad sai suka mishi alkawarin a bar su zuwa kashe gari magana rasulullah sallallahu fa akhadha bi yadi ali wa fatima wal hasan wal husayn wannan aka yi ana karanta maka yadda yake nan wannan shi riwayan shafi'i da ibn mugazin sai ya ce sai ya rike hannun ali da hasan da fatima da hasan da husayn thumma arsala ilayhi ma fa abaya an yuji ba sai aika musu waɗannan biyu sai suka kisa ansa fa aqarrar haraji alaihim sai suka furuci da haraji akan sun yadda su bi hukumansa su miƙa haraji in wani kula wannan wayan ya dan so ya kama da wanda muka karanta baya jiya da garwayan amiru mu'mini sai ce wa'in sai ce wa'in su rahibai an ce ba sai da aka ce rahibai ne na rahabanin yahudu amma da mashhuri nasarar amma da haka ya zo a wannan wannan kuma ruwayan shi kuma sai ya zo da cewa ainihin nasarar najira ne sai aka su guda biyu ne nan ba yana nufin su biyu ne kawai su su dun sauran mutanen suna biye da su kamar su ne manya da nan ya ce aƙid da sayyid wato da aƙid da sayyid ɗin shugabannin su ne aƙid shine kamar shugaban addini sayyid kuma shine kila shugaban siyasa to sai bakalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kila ba wa aliya nasu sai manzala sallallahu alaihi wa alihi yace wallazi ba'athani bil haqqi nabiyya law fa'ala la amtara Allah alaihim alwadi nara na rantse da wanda dare na ke hannunsa da sun aikata hakan wato sun sun zo sun yi mubahala din aka aka aka aka roki Allah ya saukar da tsinuwa to da ainihin ainihin annabi yake cewa na rantse da wanda rai na ke hannunsa wanda ya aiko da gaskiya na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya a matsayin annabi da sun aikata haka nan da da Allah ya musu ruwan wuta a wadi kala jabir jabir bin abdullah kenan wanda aka rawaito ta wannan hanya ta waje ce nazarar fihim hadhihi al-aya dangane da su ne wannan aya ta sauka fa qulta alawna abna'ana wa abna'akum wani sa'ana wani sa'aku mu an fusa na an fusa kala sha'abi sha'abi ya ce abna'ana alhassan wal husayn nisa'ana fatima an fusa na ali ibn abi talib in ji sha'abi kaga kaga an fusa ya ran fusa annabi an fusa to kaga sha'abi ma malami kaga kasa asalin sha'abi ya dinin ko da ke ana cewa shafi'iya yanzu amma dai shafi'i almajirin sha'abi ne sai sunan shafi'i ya zo share sha'abi amma ba ka sunan mazhaban ya kamata zama sha'abiya ne kusan dole a yin sha'abiya za a yin sha'abi ne to shi ke ne wasu mazhabobin sun shige a cikin wasu to kaga malam a sha'abi ne ya ce haka ne shi ma a ruwayansa kaga ya ce ainihin abna ana hasan da hussein nisa ana fatima an fi sana ali bin abi talib kuntu shi kuma mai wannan wanda ya kawo ne ce al-ahbaru bi dhalika min al-fariqaini mutadarifa iktasarna ala hadhihi yasir mahabbatan itala wa billahi tawfiq wallahu al-muwaffaq duk ɗaya ne wallahu al-muwaffaq to yace ainihin ruwayoyi a wannan babi daga wayannan sassa biyu makarantun nan biyu a madrasatu ahlul baiti da madrasatul khulafa to su suna da yawan gaske mun takaita ne da wannan ɗan kaɗaɗɗin gudun tsawaitawa to ko ni ma dai ba duka ɗan kaɗan ɗin na karanto mana saboda na san ko ɗan kaɗan da aka yanko a wannan tafsiran in na ɗan yanko mana kaɗan ɗin za mu daɗe amma dai shi ma ɗan kaɗan hulasan magana batun mubahala janibobi biyu da batun mubahalan nasara akan menene gaskiya tsakanin aƙidansu da namu akan al'amarin isa wanda su suka yi ko da basu fito sun ce e ku ne akan gaskiya ba a zahiran ko da ke a tsakaninsu kamar za mu ga sai shi aƙib ɗinsu da uskup ɗinsu sun ce musu kun sani tsare annabi ba ku tun da annabi ne an yanke hujja sai bin shi ko to amma da suka zo su suka ce to za mu yi sulhu da kai za mu zauna a addini da ra'ayinmu amma mu zauna lafiya tsakanin mu duk shekara za mu baka kaza shi kenan sai manzo Allah ya sai suka zama su addinin su da ra'ayinsu kuma hadisan makawa ya ba fa'idodi daban-daban kamar cewa abin mamaki wannan wafdi na nasara da suka zo sun shiga masallacin annabi suka irin sallansu har da kaɗa gwarjansu kuma hawa wasu ba'arin sahabai suka ce ma manzo Allah manzo a masallacin ka ya ce ku kyale su wala kun fi rasulullahi aswatu ya ce ku kyale su to kuma fa'idodi ne da yawa za mu iya ɗauka daga wani har wala daga abin da muka ɗan karanta kaɗan wanda na ce mai bukata yana iya duba littafin ihsa ya ji ƙarin bayani ya nuna cewa a taurin da ke hannunsu a wancan lokacin ta bambanta da a taurin da ke ba a taurin da linjira ce linjiran da ke hannunsu a wancan lokacin ta bambanta da linjiran da ke hannun nasaran yanzu tun daga shi har ya karanto musu sifofin annabi a cikin nasu linjira kuma shi lalle wannan annabi to amma yanzu yan nan an ciccire yanzu da ke da shi fi irin amma akwai akwai akwai linjiroli daban-daban ko yanzu har yanzu nasara ba sun gama ba sun tsaya matsaya ɗaya bane akan al'amarin yanzu har yanzu suna shakku don sai a ce an tsinto akwai wanda aka ciro masu bincike-bincike a misar suka ciro wani rubutu suka aka je aka shiga binduba aka ce lalle fadon fafaroma ta yi allah ya da wannan bindiga kar a sake karanta shi ko kuma akwai wanda yake aka samu shi ma a wani shi ma a wani yana nan a da yake turkiya ta yi hajji da shi ta rike an sun yi sun yi a daina a ba da shi aka ce ba za a ba su tun da dai an jiro ne kuma amma linjira ne a yanzu ana tsintsinto linjiroli wani a ganci a tukunyan karfe wani a ganci a wuri kaza sai kuma a ga abin da yake ciki ya saba ma abin da ke hannun to kaga wani dangane da meye linjira ke kunshe da shi wani abu ne wanda su a kan kansu ba sun tsaya ba ne tsakaninsu ma akwai wani wani a channel din tarihi na ganin suna serializing wani documentary a kan cewa ainihin linjinan yanzu anya ba ta ji sun ji aka yi ba so suna ta su je wannan su je wannan wurin su je wannan wurin suna tambayan har suka je wani daira cikin sire cikin ungurmin daji gida ne wanda ke ruwansu ma suna samu ne daga ruwan da ya tattaro a kan dutse kuma nasara ne ba su zuwa ko ina suna to shi ma aka fira da wani baba tsoho bayanin zai kagar ayon wannan ya bambanta da na wannan wannan ya bambanta wannan yana da cewa kaza wannan ya ce kaza amma har yanzu suna jin cewa akwai wasu abubuwa da lalle aka ɓaɓɓoye to ka gani kenan kaga kenan mutumin da yake cikin al'amarin shakka ya kamata ya koma ba yaƙini me ke warware shakka yaƙini sai ka sami yaƙini za ka to ya warware maka shakka amma duk wanda ka samu yana nan da ɗan shakku shakku dangane da al'amarin isa anya ko ya za a ce kaza ya za a ce kaza anya kaza amma kuma wani lokaci sai saboda an gina akai wasu ma ainihin cin zarafin su akai yake sai ya dani sai a shuru to kuma wani janibi na al'amarin mubahala shine fifikon ahar kisa wanda shi kun ba wanda zai musa mana zai musa an ta mana fifikon ahar kisa da kuma hikimar da cewa manzo Allah da wa'annan ya je yin mubahala saboda su ne tsarka kuma cikin hujjojin da aka yi kafa musu hadda wannan to shi ayan abin mamaki shi ne dangane da al'amarin ayan mubahala kun ga har hajjaj da wani ya ce masa ai a nasar alkur'ani ne allah ya nuna cewa manzo allah yana da yana da sai ce ala kamar nufin ayan mubahala sai ce ya mafi wani to kun ga ashe batun in ka ta ɗauko ma ayin mubahala ka ce ta'alau na du abu na ana wa abu na aku wani sa ana wani sa aku mu an fusa na wa an fusa tambayi kowane malami na ahlus sunna wal jama'a yan uwanmu ka ce masa manzan Allah da waye je zai ce maka zai ga maka wani na haka yake ba wani saɓani akan wani da waye je zai ce maka ya je da ali da fatima da hassan da hussein to amma ba a shi aya ba ta ce ta abu na ana ba me yasa hassan da hussein kawai kaga manzo Allah ya fi ka sanin fassarar ayan kaga amna din hassan da hussein ke to me sa kuma me yasa je da fatima kadai ya fi ka sanin fassara saboda ya fahimci cewa fassarar fassarar nisa din ita fatima ita ce nisa to mai ma'anan amfus me yasa bai je da wani ba daga cikin sabansa ko ya je daga cikin yaran gidansa kamar ya je da da abbas ko wani ko ja'afar ko wani daga cikin sai ya je da alifar tunda ja'afar ai dan uwan alif ko wa ɗaya wa ɗaya to me yasa ali kawai to kaga wata hususiya ce wanda zai gama kuma ba wani ba wani sabani akan abin da to kaga wannan yana nufin kiyonin ashe ashe akwai wani keɓantaccen al'amari dangane da wannan balantama a wannan ruwayan ya ce a ruwayan sa'alabi ya ce ainihin manzan allah ya ce ha'ulai ahalu baiti ha'ulai ahalu baiti waɗannan su ne yaran gida ne yayin da ya je da su to wannan kenan insha Allah za mu daɗaɗa na ga lokaci ya ƙware ga shi ɗansa in shiga magana ta gaba na daga biyan bashi biyan bashin ya cinye karatu na san ma akwai wani bashin din na so in karanta man har na ɗauko shi nan na ikhtisas amma dai zan bari zan bari zan bari idan abin da ya cika tsawo haka wannan ba mu iya karanta ko da a gurguje alabashi ma tsora a kai bayan da ya ce inna hada lahuwar kasassun haƙƙo ma min ilahin illallah ya zuwa ƙarshen aya sai ya ce kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun wannan bai kashi ne anan ya dan kawo dan bayani dan ban sha'awa yake cewa abin mataki mataki aka yi musu mataki-mataki aka bi matakin farko aka bijiro masu da matsaya ga matsayinmu ga matsayinku ga matsayinmu ga matsayinku wanne ne daidai allah ya sani suka ce na su ne akan daidai mu ne ba akan daidai ba aka ce to shi kenan a zo a yi mubahala suka ce to ai su ba za su yi wahala ba aka ce to ku shiga musulunci suka ce ba za mu shiga sannan aka ce to suka ce yanzu dai mai sulhu dai kowa ya zauna addininsa kai naka mai namu to sai ya zama a nan na zanen da wuri inda yake cewa to matakin ƙarshe shine shine wannan kalma shine ainihin idan suka baya suka ba da baya duk suka ce duk ba za a yi kowane to yanzu an kawo magana ta ƙarshe sai aka ce fa in ta wannan in suka ba da baya ma'ana suka ki karɓa suka ki karɓa da gare ka fa inna allaha alimun bil mufsidin ba a ce homo mufsiduna ba amma dai abin abin da yake nufi kenan in ga suka kibar suka kibar suka kibar da gari to ka Allah ya san masu fasadi wato mutum ya ga gaskiya amma baya so kuma ya ce a kyale shi akan abin da yake me za a yi da shi ana tilasta mutum ne ya bi gaskiya za a yi kara fi din haka ne yake so sai a kyale shi da abin da yake so wannan ya ce والقلب مظهر موضع المضمر ليدل على أن التوالي على الحجج فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أن سنيا أبين ديك ظاهري أمحل مففي فإن الله عليم بالمفسدين أنشي أنشي سوانين مفسدون إن سنبا دبايا Allah ya san mabarnata wato wanda suke suka tsaya kyam akan su ba su bi gaskiya ba wanda suke batattu wanda suke son kawai fasadi ne kawai su dai a basu abin da suka gada wanda ko da sun zan ba daidai bane to Allah ya san su waye to gobe magana yadda yadda magana ta zo ba anan sai aka ce Allah ya san hum fa inna la alimun bi annahum humul mufsidun ya ka ce ba fa inna la alimun bil mufsidin yace wannan kuma ya yi wannan ne liya dulla ala anna tawali alal hujjaj wal irada ana tawhid ibzalu lidi in ya ce ainihin ana in ana ana magana akan akan kafa hujja ne ba ana kurin ba ana kurin mutum ne a ce dole su yayi ba in an ko an iskatin tsaye shiru zance ya kare magana ta kare kai dai ka kafa hujja bi kuma ya rage to kuma ya nuna cewa bijire ma tauhidi bata addini wai addi ila fasadin nafs kuma zai kai ga bacin kai wato mutum ya bata kansa ke bal ila ifsadil alam da bacin ma duniya gaba daya amma dai kuma musu ruwan ka karsun yawa alaƙa albaya da za a yi dai saboda duniyan nan dama dai gidan gwaji ce da Allah ya so da yin mala'iku shikenan kowa sai ya zama imaninsa irin na mala'ika aikinsa irin na mala'ika ba mai saba amma gidan gwaji jarabawa ake da imani da aikin kirki duk a ya rage maka amma hujja shine makami a yanke maka hujja ka bi kokar ka bi shi kenan an gama to sai aka ce ka ce ahlul kitab ku zo ya zuwa kalma daidai tsakanin mu da sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu haɗu akan kalma guda da mu da kuma yi ittifaqi akai common factor tsakanin mu da ku wannan mun haɗu akai menene wannan Allah na abuda illallah ba na ba ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah za mu kaɗaita shi da ibada da ikhlasi gare shi wa ya cancanci a bautawa in ka tambayi kowa wane ne wane ne ya halicci sama da ƙasa kowa zai ce maka Allah ne wa ya halicci duniya sama da ƙasa wa ya halicci mutane wa ya kaddu za su ce Allah ne to wa ya cancanci a bauta masa in haka ne Allah da halitta wani da godiya zuwa ga wani domin ibada nan kamar cewa kake Allah na gode na gode da ka halicce na ragwaje da ka azurta ni to wa ya cancanta a yi ma Allah to kun ga mu da ku za mu haɗa kan wannan cewa filan mun yadda aka haka to kuma wala mu shirka bihi shay'a ba za mu gwada wa kowa tare da shi ba yawa yayin da Allah ya yake halitta nan sun haɗu da wani ne suka halice ka sun yayin da ke azurta ka sun haɗu da wani ne suke azurta ka to wajen godiya kuma fa wajen da bauta masa kuma sai a yi a bauta masa a bauta ma wani kamar yadda ake bauta masa ko ko a bauta mafi yawa da shi ɗan kaɗan ga wani wani yana da shaya yana da kaso a ya cancanci kaso a bautar nan ko da ɗaya bisa miliyan ne ba ɗaya bisa ɗari ba ko ɗaya ne ko ɗaya bisa biliyan ne wani ya cancanci wannan ya cancanta ba Allah ne cancanta gaba ɗaya in dai ibada ne to kar mu ba mu kowa da shi wato a wajen ibada ba za mu ci mun bauta Allah tare da wani saboda in ana a tambaye mutu wannan ta ina ya cancanci ibada in ka ce ai ya isa mana da saƙo ne ce ta waye aiko shi waye masa ni'ima shi har ya ba shi saƙon ya turo maka an ce ba shi ya ce ya bai kyauta tukuci amma idan mutum ya kawo maka saƙo shi ya baka wa ne ya baka wanda ya kawo yawwa kaga wanda ya kawo da zaka je to ta shi yasa kamar yadda mai ɗazu ke cewa la as'alukum alai ajran illa al-mawaddah kaga kamar tukuci ne wannan amma ba bauta ba za ka bauta ma annabi ba don shi ya kawo saƙo ba ya bauta Allah kaɗai cancanta ne kuma Allah ta'ala ya kusanar da mu shi ko annabi ga nasa haƙi to sannan wala ya ta kada ba'adana ba'adan arbaban min dunillah yawa kada waɗansu mu su raƙi wasu mu iyayen giji maimakon Allah ko wa'annan waliyai ne ko manyan malamai ne ko in tsarkakan mutane ne ko annabawa ne ko saboda girman darajarsu dai to kada waɗansu mu su riƙe su ce su ma iyayen giji ne komin matsayin mutum ko waye shi bai cancanci abauta masa annabi ne shi ko wani ne shi ko babban malami ya cancanci bauta ya cancanci ya zama ubangiji hasha allah kaɗai ne ubangiji kada mu ɗauki wasu mu na'am an sa ana girmama annabi ana darajta annabi amma ba a bauta masa ana girmama waliyai amma ba a bauta musu ana girman malamai amma ba a bauta musu to amma me ma'anan bauta da sanu za mu gani na ci muku ba a biyan bashin ra'ayoyi da suka nuna rukayin arbab shine su su halatta musu su haramta musu halatta musu bi su domin haramtawa da halastawa prerogative ne na Allah Allah ta'ala yake cewa yi bari ya ce wannan haram ya ce wannan halas in har wani mutum zai ci maka wannan haram wannan halas ka bi shi to shi ka bauta mu kamar wani wani hadisi inda ake cewa ainihin inda ke cewa duk wanda ya kira ka ansa masa to ka bauta masa in kiran nan ya zuwa ga Allah ne to Allah ka bauta in kuma kiran nan shi ne ya yi ba a madadin Allah ba to shi aka bauta kaga duk wanda ya kira ya mutane zuwa ga kansa ya ce ayi kaza wanda shi ya sa in aka yi wa aka bauta shi ne ce zaga kuma a gidan wuta allah ta'ala zai ce da yan wuta alama hada ilaikum ya bani adama allah ta abudu shaitan inna hu lakum aduwwun saboda ainihin shi shaitan shi ba da da'awa sai kuma suka ansa saboda haka sai aka bautan ya koma gare shi duk lokacin da kira wato karka ce mini ayin mutum ya kira yake zuwa ga allah ka bi shi ka bauta masa ba haka yake ne saboda ya kira yake zuwa ga allah allah ka bautawa amma in yi kiraye ka yi zuwa ga wani abu daban ba wanda Allah ya ce ba ka bi shi to shi ka bauta ba to kar mu wannan to wannan da dai da ai haka nan nan ya kara da shari wala na qulu uzair ibn Allah a shari yace kar mu ce uzair dan Allah ne wala masihu ibn Allah kar mu ce Isa dan Allah ne wala na diqul ahbara fi ma ahdathu min at-tahrim wa tahlil ba za mu da'a ga malamai ba a abin da suka haramta suka halasta la'anna kullum minkum basharun mithluna domin duk waɗannan mutane ne irin a halitta ma na'am annabawa da malamai suna da girman daraja amma su ma mutane ne a halitta kamar mu amma an aiko su da saƙo ya zuwa gare mu suna da haƙƙi a kanmu amma haƙƙin nan na bauta ne to wannan kalmatin sawa insha Allah abin mu bashi za mu tsora gobe a kai lokaci ya kwallo a sallallahu ala muhammadin ma'adar tahir Allah ka gane da ma'adu da muke karanta da shirya da mun shirya da kici ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wannan asana ba ta ajiyar ku daina tsora mana nan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نرجو اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين يا الله